نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا شاهدوا قوات السفر جرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبنا يادا لري حدود أربعين تقص وان يداتي دا عشرين تقص قوات بقوي شكرا تدبو بيدا عشرين شدة muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya a mun tsaya daidai aya ta nauce mun tsaya daidai aya ta 89 ko za mu tashi kan aya ta 80 ta goma ya tara daidai ta tis'in daidai ke Allah ta'ala ya ce wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fala antum shakirun nani ko wa allamna wa Allah ta'ala yace kuma mun koyar da annab Dawud alaihi salam mun sanar da shi mun karantar da shi san'ata tsira labusin tubabi lakum saboda ku ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ilmantar ya sanar ya koyar da annab Dawud alaihi salam tsira wato sulkuna riguna na yaƙi muna ganewa ko annabi dawud alayhi salam to shine farkon wanda ya fara wato tsera rigunan yaƙi a an kai nan mu nan za mu tashi nan za mu tashi ba yawwa ta tamanin da tara ce ko? so yawwa ta tamanin daidai ce za mu tashi ko? ai ba lamba za ku ba ba aya ita ce ko ba ita ba yau fi kenan za ku yi shiru mu ci gaba da karatu ba dai aya ba ce to Allah subhanahu wataala ya karantar da annabi Dawud alaihi salam kera sulkuna na yaki an ce annabi dawud alaihi salam shine farko wanda ya kera su kuma kerar da yake ma waɗannan riguna na yaƙi ta sadado har zuwa bayan shi har zawayin Allah subhanahu wata'ala ya tausa sama annabi dawuda wato a ƙarhi wa alanna lahul hadid Allah ya ce mun tausasa mashi ƙarhi bakin karbe mun tausasa mashi ma'ana mun sa ya taushi gari shi wasu malaman tafsiri suna cewa Allah subhanahu wataala ya sa karbe yayi taushi ga Annabi Dawud alaihi salam ba sai ya narka shi ba ba sai ya dora shi bisa wuta yayi zafi ya taushi ba a Allah ya bashi daman ya lankwasa shi yadda yake so kamar yadda mai kullu yake kwaba kullun shi haka yake makai kamar yadda mai laka yake kwaba laka in yana so ya asusu in yana so ya kullu in yana so ya kwatar ne in yana so ya tulu in yana so ya randa in yana so ya da abin da yake so ya ɗayan laka yake so me yake so ya yi laka dai tamshi gare ta yadda kake so ko mai alewa kaga mai alewa in tana ɗanya yadda yake da ita ko kayan ta bushe kawwa kaga yana jawo ta haka yana haka yana haka yana buga ta jawo kaman kaman yadda mai wanki yake in ya ga dama ya yi dogaye haka takara aliyu yana so yan gunta yi haka yadda yake so dai amma da zaran ta bushe ya kaga shi kenan to Allah subhanahu wataala wasu malamai na cewa Allah ya tausasa mu annabi Dawuda karfi yana lankwasa shi yadda ya ga dama wasu kuma malamai suka ce a Allah ya tausasa mai shi ma'ana ya ba shi dama ya aza shi bisa wuta ya narka shi in ya yi zafi ko kuma ya narka shi cikin wuta in ya soya abin da yake so yi kamar yadda sauran makera ke Allahu ta'ala alam ma'ana dai Allah ta'ala yana ba mu labari cewa ya sanar da annabi Dawuda kiran me yawa riguna kamar yadda Allah ya ce a neman sabiwati cewa kai riguna masu kauri cikakki wa qaddir fi sarb kuma ka auna a cikin kusoshi cikin waɗannan zobuna ɗin waɗanda ake rigar ƙarfi da shi an ce gabanin annabi dawud alaihi salam wato rigar yaki kawai ƙarhe ne ƙarhe ne ake lankwasawa ake dan madabaru nan gaba ƙarhe ne haka fai ƙarfe tsayi bayan ma tsayi ko da an halbo ka da yawa abin da za a samun ka sai zamanin annabi dawud aka fara yin silke irin na zamani yawa wanda ko an sare ka da takobi ba za ta taba jikinka ba sai dai ta tsaya masa wannan karafunan na riga karshen mana shi ya zo da waɗannan dabaran a yi kusoshi a yi daha-dahadan da za a yi a yi riga da can karshen ne kawai shi kadai amma wannan karshen na kyaure shi ne za a raba waje amma riga da shi to ka san da rayuwa da ma haka take ana tafiya ana ana ci gaba kamar yadda Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana ta halitta abin da ba ku sani ba. To da haka Allah subhanahu wataala ya sanar da shi yadda za a buga musu kusoshi da kuma ainihi fa'idan da ke cikin su fa'ida mai girma yasa Allah ya ce li tuqsinakum min ba'sikum domin su kare ku daga ainihi cutar daga yakin ku. Ma'ana su waɗannan riguna waɗanda annabi Dawud alaihi salam yake kerawa waɗannan riguna ne da suke ba mutane kariya daga ainihin ne kariya suke ba mutane a lokacin yaki in halboki biya ma ba za in ta samu sai dai ta biki rigar ta karfe ta koma haka ne ko in an sare ka ma da ta koba haka sai dai ta koma ko ta biki karin kai ba za ka cutu ba sai dai abin ya tsaya ga karfan ma'ana dai kariya ce a wata kira'a ne yusinakum min basikum Allah ta'ala ya ce fa'al antum shakirun Allah ya ce shin ku mutane da ake ba ku labarin annabi Dawud alaihi salam da kuma kuke ire-iren waɗannan ayyuka din na karfe kuna yin wuka kuna yin adda kuna yin takobi kuna yin tukunya kuna yin reza kuna yin aska kuna yin abubuwa daban-daban kuna sarrafa karfe shin ko kuna gode ma Allah kun gode ma Allah wannan nema da ya muku ta yadda ya ba ku dama ku sarrafa karfe yadda kuke so domin amfanin ku gode ma Allah subhanahu wataala ku san cewa babban nema ce in ba dan sauke wa Allah subhanahu wataala ba da ba ku iya sarrafa karfe yadda kuke so ba amma Allah ya ba ku iko ya ba ku dama karantarwa ce ta Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harb wa sarabila taqikum ba'sakum كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون Allah ya ce kuma Allah ya sanya maku riguna waɗanda za su kare maku tsananin zafin da kuke ci da kuma rigunan da za su kare maku tashin hankali na yaƙi haka dai Allah ta'ala ya ke cika maku nemomin shi domin ku mika wuya ga Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ta'ala ya mana rigunan da za su kare mu daga zafi ko ba haka ba yawwa sai ka sa kaya lokacin zafi kayan da suna suna abin nan suna aiki da zafi zafi bai masu komi ba za ka yi zuba ba kuma ba za ka ji sun dame ka ba ga sanyi kuma haka na akwai kayan da za ka sawa su kare ka haka ma in yaki ya tashi ana yaki akwai kayan da za ka sawa domin su kare ka daga hare-haren da ake yi muku halba-halban da ake ko kuma sara da ake kawo muku da takobi to Allah duka yana cika muku waɗannan nemomin nashi ne ba dan komi ba dan ku ƙara riko da musulunci ku ƙara riko da shari'a Allah subhanahu wata'ala saboda haka kenan wasu malamai suka ce wato yana yiwa sanarwa da koyarwa da Allah ta'ala ya annabi dawo da na kera waɗannan rigunan yaki tana yiwa mu'jiza ce muna ganewa ko mu'jiza ce kenan in muka fassara cewa Allah subhanahu wataala ya ba annabi Dawuda daman ya sarrafa karbi yadda yake so ba tare da ya aza shi bisa wuta ko ya narka shi ba to wannan ya zama mi ya zama mu'jiza ya zama to amrun khariqun lil ada al'amari ne wanda ya ce ta al'ada ya saba yadda aka yadda aka sani karbi duk taurin shi kawai kalan kwasa shi yadda kake so Allah yana iya ba annabi wannan ko ba haka ba yana yaba wanda ya ga dama sarrafa shi yadda ya gara kamar yadda ya baka damar ka dora shi busa wuta din ya taushi kai ta bugun shaye lankwashi to haka kuma Allah ta'ala ba wuta yana yi in ba wuta ne ya zama al'amari ne wato na mu'jiza mu'jiza shine al'amarin da ya saba ba yadda aka sani ya keta al'ada ya keta yadda aka saba muna fahimta ko domin narka abu bisa wuta wannan kowa ma yana yi in an ce narkawa yake to kaga Allah subhanahu wataala dai yana tunatar da mu cewa lalle Allah ya ma annabi Dawud alaihi salam nema saboda kowa za a bisa wata wata nema ce ta Allah subhanahu wataala in ba a narkawa to wannan mu'jiza ce da Allah ya ba annabi Dawud in kuma sai an narka ita ma dai nema ce daga cikin nemomin Allah subhanahu wataala da ya ma ainihi annabi Dawuda kuma wannan nema ta sadado har ta shigo wurin mu ma amma ma ga muna sarrafawa muna juyawa yadda muke so da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya ce wa alanna lahul hadida in tausasa mai miki yawa karbi anemal sabiqati wa qaddir fi saddi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir Allah ya sa mu dace sai Allah ta'ala ya ce wa li sulaiman biha ai Allah ta'ala yana nufin kuma mun sauƙaƙe iska ga annabi Suleiman shi kuma irin mu'jizar da muka bashi iska muka sauƙaƙe mai wali Suleiman da riha sifatan iska ce mai sauri a cikin wucewarta da gudu take wucewa kuma Allah ya hore mai ita ya kira ta ya yi amfani da ita ya juya ta inda yake so ya ce ga inda nake so ki yi da ni ta yi da shi ta ɗauke shi da kashi inda yake so cikin lokaci ɗaya guduwa shahar warawahuwa shahar Allah ta'ala ya ce tafiya wannan iskan da sabi da annabi Suleiman yake yi in ba da wannan iskan ba ta yi wata ɗaya ne da sahi ya tafiya da sahi ya yi abubuwan shi ya dawo kayan marice irin tafiya da za ka yi da sahi zuwa sha biyu ka dawo to in ba da wannan iskan ba ta yin wata ɗaya ne kama cikin waɗannan 'yan awoyin annabi suleiman alaihi salam zai yin tafiya cikin awoyi ya dawo saboda iska ke ɗauke da shi haka ma wa rawahu ha shahar da yamma ma haka nan tahiyar yamma muna ganewa ko ita ma wata ɗaya ne irin ta yadda za ka yi bayan la'asar ka ɗan yi rangari haka ka dawo to in ba da iskan ba ne sai an yi wata ɗaya na wannan tafiya Allah ya ce mu muka wuri ma annabi Sulaiman wannan iska kaga wannan menene wannan mu'jiza ce al'amari ne wanda ya keta al'ada na farko iska ba ta ji ba ta gani amma Allah subhanahu wataala ya sa tana jin annabi Sulaiman kuma tana ganin shi kuma tana jin shi kuma tana ladabi da biyayya ga lamarin shi saboda Allah ya wuri mai ita kuna bayanta ko Allah ya ce tajiri bi amrihi ya dai tajiri bi amrihi tana gudu da umarnin shi tana tafiya da umarnin shi ma'ana da inda aka juya ta kawai sai ta yi biyayya da inda aka juyar da ita kawai sai ta in aka ce ta yi gabas kawai sai ta tafi da annabi suleiman gabas in yace arewa za ta sai ta yi arewa da shi inda yake so da umarnin shi wani wuri Allah ya ce ta jiribi amrihi rukha'an haitu asab tana tafiya da umarnin annabi Sulaiman alaihi salam a saukake cikin tamshi din da yana ba Allah ya hore mai ita ila al-ardi allati barakna fiha Allah ya ce ya zuwa kasar da muka sa albarka a cikin ta ita ce kasar Sham tunda kasar Sham nan ne mazaunan annabi Sulaiman alaihi salam saboda haka annabi Suleiman zai tafiya akan iska ya gabas ko ya yamma da akan iska ya kasance wato matattarata da wurin dawowarta to zuwa ga ƙasa ne mai albarka mana da in ta yawo da shi ne za ta dawo headquarter capital inda nan ne mazaunin annabi Suleiman alaihi salam ƙasa mai albarka ke zace ƙasar sham Allah ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah ya ce mun kasance masana game da dukkan komi gaba daya mana iliminmu ya zagaye da sanin dukkanin abubuwa gaba daya saboda haka mun sanar da annabi dauda mun sanar da annabi suleiman abinda ya kai su zuwa ga abinda muka faɗi mana da abinda ka ji na mamaki na birgewa da kayatarwa na rayuwa waɗannan annabawa dukkansu Allah ya ba su dukkansu kyauta ce bai ba ce ta Allah subhanahu wataala ba zahi ta huce sai Allah ta'ala ya ce ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ألا يتي ومن الشياطين كما دقتين شيطانو من يغوصون له أقوالا نسكي إيوغا النبي سليمان عليه السلام ma'ana daga cikin shaidanu aljannu ke ko? shaidanu su ne manyan kangararru to akwai waɗanda suke mashi iyo shine yahus suke yin iyo suke nutsu a cikin ruwa yahusu na lahu muna ganewa ko wannan ma yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala yake banta annabi Sulaiman da shi daga cikin abubuwan da Allah ya ba annabi Sulaiman ya hore mai shaidani wa shayatin kullu banna'in wa hawas Allah ya ce kuma Allah ya ce mun hore ma annabi Suleiman dukkan shaidanu gaba daya da masu gini da waɗanda suke nutso cikin ruwa su hiddo arzikin da ke cikin ruwa arziki na zinariya ne arziki na diamond ne arziki na waɗansu duwatsu masu daraja suna shiga su yi nutso cikin ruwa su hiddo mashi Allah ya hore mai waɗannan shaidanu ya hore mai ifritai kangaralu hatsabibai waɗanda ba kowa ke yin irin aikinsu ba kuma Allah subhanahu wataala ya ba shi iko a kansu kaga dai aljani ne abinda yake nuna ɗan adam ya fi kowa daraja ke Allah ya hore mai su su mai aiki kaga shi yana amfani da shaidanu ne a wurin ne a wurin aikin alheri ba wurin aikin shari ba ba wanda zai samun dama ya samu shaidanu ba su yi ta mai aikin shari ita mai sata suna kawo mai wannan aiki yake sa su aiki na halaliya aikin shi na mulkin ƙasa to suna kama mai suna daga cikin ma'aikatan shi da haka Allah ya hore mai su su mai aiki ya ba su umarni ya hana su kuma su hannu ya sa su kuma dole su yi ayyukan da da yawa daga cikin wanda ba su ba su yi wannan aiki saboda hatsabi bancin shaidani to cikinsu akwai wanda yake iyo cikin teku ya bido mai duwatsu da gwalagwalai da sauran abubuwa masu daraja a cikin teku cikinsu kuma Allah ya ce wa ya maluna amalan duna zalika banda nutsuwa cikin ruwa a hiddo arzikin da ke cikin ruwa kuma suna yin wani aiki na daban shine wanda Allah ya faɗa cikin suratu saba ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات التي يعملون له ما يشاء suna aikatawa ga annabi Suleiman abinda annabi Suleiman ke so min mahariba na yi gine-gine maharib gina wasu abubuwa hoton kama a yi abin nan ɗakuna ko gidaje ko garuruwa na ƙasa na laka wata matila da kuma butun butumi kodanda suke mai gumaka suke mai gumaka na dabbobi na mutane da sauransu wajifanin kuma kodanda suke mai kwatarnai kwanoni tasoshi farantai warantai katta kal jawabi kamar tabki faranti babba kama wani dan tabki haka kama wani dan kwatarre wanda wani dan bason haka amma kuma menene faranti ne kwano ne tukunyoyi wa kudurin rasiyat da kuma tukane waɗanda ba a ɗauke su nan ake sai dai a zuba masu a kwashi saboda girmansu kafaffun tukane ne wanda watakila sai an hau ƙoran gaba a zuba masu abinci saboda wani gida ne gidan sarki ne gidan sarki kasan babban gida ne gida mutane ke akwai da yawa ciki abinda za a dama masu kaga yana bukatar manyan tukane to da aljannu ke mai wannan aiki kaga baranti warantin da za a zuba abinci wajen mutum nawa ke daukar shi irin waɗannan warantan ba da suna saboda mu al'adar mu mun yi son kowa a zuba mai abincin ke shi shi kadai babu komai Allah ya ce a ci ku ci tare ko ku ci daban-daban duka Allah ya ce su laraba sai suka zaɓi a ci tare yanzu akwai farantin da za a zawa nan duk kewayen mudin nan sai mu ci abin cikin shi wannan kewayen namu haka mutum goma za ka ga ya ɗauko abinci cikin shi tukunya za ka gani mutum goma yana iya zanna a ciki tukunya ce ku goma kuna iya shiga ciki ku yi zanna ku yi ta hira in ba ku yi sa ba a dahe ku ciki ka taba ganin irin wannan tukunya ku goma sai ku daren ciki ku yi ta hira wurin hitawa kuma ku sha aiki zirgi gari ta tukunya ce sai a zuba mata buhu 20 na shinkafa kuma a dama su kuma saboda an yi abin kaga da huwar rubus ta yi sosai babu wani inda bata dahu ba ba inda take da tauri bata dahu ba ko ta yi gariya ta tafi saboda an yi aiki kuma ka gana motsawa saboda gwanin cewa da wata irin koshiya kamar yadda ka san shebir felo ƙatuwa koshiya ce wannan sai in kana cikin laraba za ka ga irin wannan sudan makarantar alkur'ani babba gaba ɗaya wanda ita ce babba ta karatun alkur'ani cikin akwai ɗalibai sun kaujin dubu biyar ciki kuma na ake jira su ba a bara abincinsu na sahi abincinsu na rana abincinsu na dare ba wanda ke bara dai abincin jama'a ne ka san yawa dole dai ka ji shi ba yadda kake so ba in ka an so kana yi zanna da ɗan rishen ka haka ka gyara abinka yawon kana da wani dan maginka wata idda da wasu 'yan kayayyakinka ka kara daɗi kudamuncin jama'a galibi haka yake to haka za ka gani in ka je an sa gabanka da filo shebir da shi za a zuba kana bako sai ka ce wallahi ba ka ci saboda shebir ɗin baka san na menene ba wataƙila na kwasar suminti ne kuma zuwa kwaso abinci a baka amma sai ka zo ka kowane ci haka ran sallah za ka gani ran sallah zama dai sai a yanka muku sa goma kuma a dahi su a maku da kuwa mai kyau sa goma ran sallah za ka kun ji za ku gada da shebar don ake ɗiba haka kama ana ɗiba suminti ana zuwa muku gobe ba haka za mu yau su ba su san wani aji nama a ba ku ku canyi gobe ma ku irin shi wallahi wannan makarantar sai a kai sa hamsin na layya sa hamsin kuma gaban ku za a zange kamo su ana yankin sai yi kwana uku ana yanka mu sai nama ya hita daga ranka saboda su tsarin laraba ba magana ashiyar nama ko cikin gari da na zama haka in kana da rago biyar za ka yi layya da su to yau za a yanka biyu a can gobe ma a yanka biyu a can rana ta uku a yanka guda shi kenan kullum za a canya naman ne ba magana mana a yi in ya so uku ga sallah kuma sai a je a sau na layya ya kare kullum ba duk wanda ya zo bayan isha'i gidan balarabi to ba ya suke nama ran sallah dan da lasar ake zanna da lasar ban bayan lasar an gazo ba kunyancin gaba da yake zubi cikin tire duka da tsaukar da hanjin duka shi kuma malku galibi kai yadda shi ake cikin shara yake kai shi ana ran sallah mun yi za kai da wani kai da za gana wani babba kai to Allah subhanahu wataala ya saukake kai yana da dadi shi ma abu ne mai kyau kowa da yana al'adar shi ma al'adar mu mu cika mu ji dadi mu cika amma ba na mutane ba kan dabbobi Allah subhanahu wataala ya ce wa yamaluna amalan duna zalika suna yin aikin da ba wannan aikin ba mana Allah ta'ala ya hore ma annabi Suleiman waɗansu iskokin kuma waɗansu shaidanin waɗanda suna mai ayyuka daban ga ayyukan da suke yi waɗansu suna gina baitul maqdis suna gina babban abin nan babban masallaci ɗaya daga cikin manyan masallatai su ne suke mai gini suna cikin mai gini ma ne aka ce ya faɗi ya mutu ko kuma ya rasu yana danne ba sani ba suka har tsawon shekara guda suna ta aiki ba aljannu ne shaidani ne ke aiki ba suna ta aiki yana zanda ya kura musu idanu saboda sun san da yadda suke hatsabibai shi annabi ne ya yi ƙarfinsu hatsabibancin su bai hana Allah ya hore mai su ba taraka da sun waiwai suka ga yana kallon sai su cika bada aiki sai da aka shekara guda sai da sandar ta faɗi ya faɗi suka gane a ta bayyana tijinnu allahu kanu ya alamun alghaiba ma labithu fil azabil muhim aljannu suka gano cewa kai da sun san gaibi ta ba zan da cikin wannan wahala ba mai tsawo ashe tuntuni ya rasu ba sani ba saboda tsananin yadda Allah ta'ala ya hore mai shedanu yana sarrafa su da ikon Allah yadda ya ga dama to waɗannan duk mu'jizoji ne da Allah subhanahu wataala ya ba annabi Sulaiman Allah ya ce wa kunna lahum hafizina Allah ya ce mun kasance masu tsaro gare su ma'ana ba su kiyawa ga aikin da annabi Sulaiman ya sa su ba su saba mashi ba ya cewa ai su ce sun kiba su ba Allah subhanahu wataala ya tsare mai su da karfin shi da izin shi da mulkin Allah subhanahu wataala Allah na sarrafa su da Allah ke juya sai yadda ya ga dama yawa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ayyuba idna da rabbahu kuma ka ambata annabi ayyuba alayhi salam bawan mu annabin mu manzon mu annabi ayyuba alayhi salam ka yabe shi ka girmama shi ka yi bayanin daraja da Allah subhanahu wataala ya bashi madaukakiya lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da ainihi jarrabawa mai tsanani da Allah ya jarrabe shi jarrabawa mai tsanani sai Allah ya same shi mai hakuri Allah ya ce inna wajadnahu sabira lalle mu mun samu annabi ayyuba mai hakuri ni'mal abdu innahu awwab Allah ya samu annabi ayyuba alayhi salam mai yawan hakuri kuma mai yarda da kaddaran Allah wato kaɗan daga cikin abubuwan da aka ambata game da annaba ayyubalin salam cewa shaidan ya sami iko ga jikin shi wannan iko da shaidan ya samu ga jikin annaba ayyuba jarrabawa ce daga Allah subhanahu wataala shaidan ya busa a cikin jikin shi ya busa mai jiki kawai sai wasu kuragidi suka hito manya-manya guma-guma ya zanna lokaci mai tsawo shekaru masu yawa bala'i ya tsanani ga annabi ayyubu alaihi salam iyalin shi suka rasu dukiyar shi ta tafi yana da kuɗi yana da raƙuma yana da shanu yana da dabbobi yana da awaki yana da kayan noma duk wata dukiya da ka sani Allah ya ba annabi ayyubu alaihi salam amma lokaci ne kuma sai Allah ya kawo jaraba ga rishin lafiya kuma ga babu abin jiya kuɗi da suka kare an ce bayi ma da ke aiki cikin gonar shi wajen bawa ɗari biyar kuma kowane bawa da matar shi da iyalin shi masu mai aiki ne a cikin mai cikin gonar shi kaga akwai dukiya mai yawa sau shi kenan duk komi sai ya kare kuma kowa ya guje shi wani masoyin shi ya tsere ya bar shi sai matan shi kare ta tsaya wurin shi shine Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa ibna da rabbahu ka tuna annabi ayyuba lokacin da ya kira Allah mahlicin shi yayi cikakken tauhidi bai tuna kowa ba sai Allah bai ambaci kowa ba sai Allah bai tabbatar da cewa akwai wani wanda ya sai tsamar da shi daga wannan wahala ba in ba Allah ba yasa kawai ya kira Allah ya ce an nima sani ya lalle ni cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kuma Allah subhanahu wataala kai ne mafi tausan masu tausayi Allah ka tausaya mani ka diba ka gani bai ce Allah ka yaye mana ba cewa ni masani ya gurru wa anta arhamur rahimin ni dai cuta ta same ni kuma Allah ka fi kowa tausaya ka yi ce kawai wani wuri an ni masani shaytanu bi nusbin wa adab lalle ni shedan ya shafe ni da wahala da azaba shikenan kawai kamar yadda annabi zakariya shi ma yace ni wa ana al'azmu minni wa shtala ar-rasu shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya kawai yace Allah na tsuho din jiki na yayi rauni kuma yana son haihuwa kawai da haka sai kira Allah subhanahu wataala yace anni masani yadhurru wa anta arhamur rahim kaga yayi kamun kawa zuwa ga Allah subhanahu wataala da ba da labari game da halin da yake ciki ba wanda ake gaya ma halin da ake ciki sai Allah kanka gaya ma kowa halin da kake ciki sai Allah yawa ka ba da mahimmanci ga gaya ma Allah subhanahu wataala yanayin da kake ciki annabawa haka suke cewa cuta ta kai mai ko'ina ta game mai jiki ta game mai rayuwa gaba daya sa'annan kuma yayi kamun kawa da rama Allah subhanahu wataala mai yawa wanda in Allah ya lullube ka da ita shikenan ka huta kuma sai Allah ya karba mishi Allah ya ce fasta jabna lahu sai muka karba mashi addu'a da yayi fa kashafna ma bihi min dhur Allah ya ce kuma sai muka yayi abin da yake tare da shi na duk cuta gaba daya duk wata cuta gaba daya muka yayi mashi wannan rishin lafiyar da ta dade tare da shi Allah ya ce muka dauke mai kamar ba ai ba wa atainahu ahlahu kuma muka bashi iyalan shi a wata aya wa wahabna lahu ahlahu ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب nan kuma Allah ya ce wa ataina mun bashi ahlahu iyalan shi wa mithlahum da irin su ma'ahum tare da su rahmatan min indina saboda tausayi daga wurin mu wa zikra lil abidin kuma tunatarwa ce ga masu ibada mana Allah ya karba mashi a cikin surar da sare Allah ya ce urkub bi rijlika ka buga da kafarka kana buga ƙasa da kafarka za ka ga ruwa sun hito hada muktasalun baridun wa sharab wannan abin sha ne abin wanka ne mai sanyi kuma abin sha ne ma'ana ka yi wanka da shi kuma ka sha shikenan yana bugun ƙasa ruwa na hitawa sai yi wanka da su kuma ya sha shikenan shine maganin shi ne Allah ya ce fasta jamna da mun karba mashi to Allah subhanahu wataala ya karba ma annaba ayyub alayhi salam Allah subhanahu wataala ya tafiyar da duk abin da yake tare da shi na duk cutar da ta same shi kuma Allah ya bashi iyalin shi ma'ana Allah ya maido mai iyalin shi kuma ya maido mai duki shi duk abin da ya rasa saboda ya ci jarrabawa jarrabawa ce da ta ɗauki shekaru masu yawa yana shan wahala tare da cewa shi annaban Allah ne an ce shaidan ne ya hasada annaba ayuba daga da abin da ya samu sai gode ma Allah sai yake jin haushi sai ga ma Allah sai Allah wannan bawan naka ayuba abin da yasa yake ta godiya gare ka saboda baka jarrabe shi ba da ka jarrabe shi to da ba zai godiya ba butulci zai maka da ka ba da dama Allah ya dan gwada shi in gama shi da wahala a gani kuma aka yi haka shedan sai ya ji kunya to annaba ayuba an jarrabe shi amma me yayi hakuri ya yi hakuri ya daure ya karbi kaddaran Allah subhanahu wataala da hannu biyu shikenan abinda shaidan baya so kenan shaidan so yake Allah ya jarrabe ka kai ta fushi da Allah kai ta bakan magana ka ce kai addinin ma ba kai abinda shaidan yake so kenan yawwa ka zo sayan littattafanka da kake karatu ka zo ko gida kana ganin almajiyar ka ce ga kuwa dalace da su ya dan sai ta murna yana jin daɗi duk ka raba ƙuranin gaba daya in kenan ka raba kanka da alheri gidanka babu alheri gidanka ya zama matsiyacin gida Allah yana tausaya maka saboda akwai Qur'ani ciki kuma in dai ranka ya bace in ka rasa abin da zaka yi kana budawa kuma ka ji sauki to yanzu babu abin da zai sauƙaƙa maka rayuwa ka zo Qur'anin ma ka ce ga yanin ba ka so in ka hango malam ma ya tausai kai sai kai maza ka tashi ka shiga cikin gida to malam yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a matsalar ta ki warware to malam ga hannun shi abin Allah ya jarrabe ka ne don ya gwada wato haƙurinka da karɓan ƙaddaranka da hannu biyu da kai ko kuwaci kai da ita shi ne kawai Allah yake maka idan annabin Allah a zamanin shi babu mai daraja ba mai matsayi da ɗaukaka kamar shi Allah ya jarrabe shi ina gare ka kai annaba ka san ma ina ka tafi kai a cikin imani wani wuri kake baka sani ba wannan shaida gare daga wurin Allah zababban bawa ne cikin bayan Allah amma ka diba ka gani manzala ya ce a shaddun nasi bala'an al'ambiya waɗanda suka yi shan wahala suka yi samun jarrabawa mafi tsanani annabawa da zaune su suka yi kowa imani wanda ya kowa imani sai ya sha wahala sun mal'amsal fal'amsal sa'an nan wanda yake kama da su sa'an nan mai kama da su sa'an nan mai bi mai sa'an nan mai bi mai haka haka haka za a jarrabi mutum manzala ce da gwargwadon addini shi idan a cikin addinin ka akwai karbi akwai tauri akwai turjewa to Allah subhanahu wataala zai baka kai ma wahala mai dauyi wahala mai tsanani za a gama ka da ita in kuma aka gaje sako sako sai a gama ka da jarraba ya kana haka ita ta dace daga aka gama ka da mai dauyi sai halaka ka ko ba haka ba in ta zo maka da nauyi to shine mutum sai ga ya hushi da ni yana hushi da Allah subhanahu wataala amma in ta zo kaɗan yawa ta nan da ke yan kwanaka ba ta da nauyi ko bata dade ba sai ka ji abin da ran gudu amma su an bar shekaru ake yi gari ba ga annabi ya ko jaraba da Allah ya mishi ya raba shi da wanda yake so cikin ɗiyan shi saboda ya fi su kokarin kamanta gaskiya kira kai shekaru da yawa saboda kuka sai da ganin shi ya tafi ma ba ya gani tsananin kuka da yake to da haka Allah subhanahu wataala ya jarrabi annaba ayyuba alayhi salam da wannan jarrabawa tunda ya ci jarrabawa sai Allah ya maido mai ya maido mai iyalin shi ya maido mai dukiyar shi kuma Allah ya bashi irin su waɗannan dukiyar da iyalin tare da su Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya iyali ya bashi dukiya lafiyayya Allah ya bashi alkhairi mai tarin yawa sakamakon an jarraba shi yayi hakuri saboda tausayin Allah subhanahu wataala gari shi yayin da ya hakuri kuma ya yarda da kaddaran Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya saka bai da lada ta gaugawa tun nan duniya Allah ya mai sakamako mai kyau shine Allah ya maido mai duke shi da iyalin shi kaga wannan sakamako ne na na yanzu yanzu nan sannan kuma akwai mi sakamakon lahira mai jinkiri yawwa shine gida aljanna to haka duk wanda Allah ya jarraba Allah ya ce bashir sabirin alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun duk waɗanda suka karɓi jarrabawa da ta zo musu daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce waɗannan akwai addu'o'i gare su daga Allah subhanahu wataala kuma akwai rahama Allah subhanahu wataala ya ce kuma waɗannan su ne shirye wani Allah ta'ala zai datar da kai da duk wani alkhairi da kake nema kuma Allah ta'ala ya sa wannan abin da ya ma annaba yi bai zamanto tunatarwa ga bayan Allah waɗanda suke bautan Allah subhanahu wataala da gaskiya waɗanda suke amfanuwa da wa'azuzzuka da ake masu wa'azuzzuka irin na gani ga wane ya ishi wane wani Allah wane yana tunatar da kai wane wanda ya ji daɗi yake cikin warwala yau shi ne mai wahala wanda da kake nema wurin shi yau shine Allah ta ya jarraba da wata wahala nema yake wurinka kuma kai ma ba ka da da Allah Allah kake ka gaulge shi dan ya baka wani abu to yanzu kuma Allah ta'ala ya karbe ya ma raba ya ma raba shi da lahiya ba ma magana wani ba ya da komi in ka bashi sai ya ansa kai matsayinka nawa na ba ka maganin jikka guda in ka bashi dala ashirin sai ya karbe yana jin daɗi ta irin wannan rayuwar ka ga mutum lafiyar shi kalau ya dawo ba lafiya kuma babu abin yi sai zaman banza to wannan abin ya isa ya zama wa'azi gare ka ya isa ya nuna ma duniya ba ta zama komi ba bambancin komi ta jaba kuma kan ka dauke ta wata tsiya kuma kan ka dauke ta wurin zama kan ka dauke cewa an zo a zanna ne a cikinta a'a da an zuwa zan ne cikin sa da Allah bai karbe mishi wannan abun ba kuma Allah ta'ala ya karbe ne dan ya nuna ba ba ita dama ba nan ne wurin zaman a raba ka da lafiya a raba ka da dukiya a raba ka da aiki ka koma da mutum kimtsacce tsabtatacce ka koma ƙasa ne sakamakon jarabawa ba kama sai inda kake ba hankalinka ma ya bushe sakamakon baka da lafiya wannan bai shi wa'azi ga mutane ba to Allah ya ce dan tunatarwa ne ga ainihi bayan waɗanda suke amfanuwa da tunatarwa da ake musu domin dama duk labaran da Allah yake ba mu na annaba dan zamantu wa'azi ne gare mu laqad kana fi qasasihim ibra kuma cikin suratul shu'ara idan Allah ta'ala ba da labarin annabi zai ba da wani labarin annabi in ya kare sai ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin lalle cikin wannan labarin da Allah ya baku akwai alamar da take nuna ikon Allah ya kamata ku kare imani da Allah cikin wannan labarin da aka baku kuma sai Allah ya ce wa ma aktharuhum wa ma kana aktharuhum mu'minin mutane ba masu imani ba ba su imani ana ta ba su labari amma labarin ya zamanto kamar shawa labarin shuni ne kawai kamar tun labaran banza ne amma labari ne na gaskiya Allah ya ba mu domin da zamanto izna da wa'azi gare mu inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharu mu'minin da Allah ta'ala ya kara labarin annabi Musa da Fir'auna sai Allah ya ce inna fi zalika la'aya wa ma kana aktharu mu'minin mabiyan mutane ba masu imani bane Allah ya bada labarin annabi Ibrahim alayhi salam ana kare Allah ya ce na fi zalika al-aya wa ma kana aktharu mu'min lalle a cikin wannan labarin akwai ikon Allah akwai tunatarwa da wa'azi ga mutane Allah ya ce amma mafi yawan su ba su kasance masu imani da Allah ba Allah ba da labarin annabi Nuh ana karewa sai Allah ya ce na fi zalika al-aya wa ma kana aktharu mu'min lalle a cikin wannan akwai alama ikon Allah akwai tunatarwa akwai wa'azi da gargadi amma mutane ba su da imani kawai sai game da labarin alkur'ani wani abun mamaki kawai haka aka yi ashe da ta kai yaki so ake ka gyara inda ke da kyawu cikin labarin ka ɗauka inda baya da kyawu irin su fira wani barwanka da su barwanka da kama kariya da zalunci da babaki riya ka yi adalci ka yi imani da allah ka kaɗai ta allah da ibada ka bi dokan allah haka ake so kamar yadda annabi musa yi da sauraka labaran ana ba mu su sheza nan ma Allah ya ce wa zikra lil abidi dan tunatarwa ne game tunatarwa da bayan Allah subhanahu wataala idan suka ga abin da Allah ta'ala ya jarrabi annaba ayyuba da shi na bala'i sa'annan suka ga abin da Allah ya saka mai da shi na alheri bayan gushewar abubuwan da suka gushe mai kuma Allah ya maido mai suka kalli mabarin jarabawa suka kalli kuma sakamakon jarabawa sai su kare imani da Allah sai su yi koyi da wa sai su koyi da annaba yi wa nisa wanda ka annaba Allah ya ce ai koyi da su ulaika alladhina hada hadahumullahu fa bi huda wa muqtad ulaika alladhina hada Allah fa bi huda wa muqtad Allah ya ce waɗannan su ne annaba da Allah ya shirya kai koyi da shirye su annaba goma sha takwas Allah ya ce duk gasan ana ayyuba ciki wa ayyuba sulaimana da Allah ya zano sai ya ce zalika ulaiikal ladina hada Allah wadancan annaba su ne Allah ya gare da su fa bi hudahum muqtadi kai koyi da shirye sunna saboda haka annabawa duka Allah subhanahu wataala ya aiko su domin a yi ainihi koyi da zuciyarsa cikin suratu sa'ad da Allah ya kara labarin annaba ayyuba sai Allah ya ce inna wajadnahu sabira mun samu annaba ayyuba bai hakuri ne mal abdu madalla da wannan bawa annaba ayyuba innahu awwab lalle shi mai yawan mai da al'amari ne ga Allah to haka ake so kai ma ka zamanto mai yawan kuka mai yawan mai da al'amari ga Allah subhanahu wataala ka zangi kadaita da kai da Allah kana kuka ba zama da hawaye ba ka zama mutane kana kuka ban ka kadaita da Allah kuma ka kiriki kuka mai amfani shine to mutane za su tausaya maka Allah kai kuka gaban Allah duk ijiyar da ta zubar da hawaye don tsoron Allah da girman Allah manzo Allah ya ce ba yadda za ta shiga wuta kuma duk wanda ya ambaci Allah shi kadai ba tare da wani ya sani bai kukan shi shahi ba tare da ya kare bai ce ai zai kwana na yana ta kuka aka ya bata ladan shi akai dan Allah kwana kana mi kana kuka kana ta gaya ma Allah in kai addu'a kai sai ka hushe da kuka Allah yana son haka Allah yana son ba ya zanki kare a gaban shi da zanki mai da kanka ba komi ba amma mu sai muka juya abin gaban mutane muke kare a gaban Allah sai mu kiya ka zo ka ga mutum ya yi awa biyu cikin dare na tauridi ba ya kuka to me haka yake amma in ya zo yana labari cikin mutane damuwar da yake ciki zai ga yana ta hawaye kakka nemi tausayin mutane ka nemi tausayin Allah ka nemi rama Allah ka nemi rangwame wurin Allah mutane bi su ma cikin matsala shi su ma ba wanda ke dauke musu matsala in ba Allah ba yawa saboda haka in ka ka aita cikin dare ka tashi ka samu damar tashi cikin dare kai ko da rana ne ma ka ka aita ai kuka yawa in ka ji motsin wani sai ka yi shiru kan ma yanzu me yake yi sai ka shi sai maza ka share hawayenka in ya tafi kuma kai cit sai ma ka sama daki kuba kawai wanda za ya shigo wayan sai ka bude mashi sai ka shirya da kyau sai ka bude kai ta kuka ka ɗauki wannan lokacin kai kana kana kana yin addu'a kana roƙon Allah ka gani yadda Allah subhanahu wataala zai biya maka bukata Allah ya samu dace Allah ya gara mana imani abinda muka karanta na labarin waɗannan annabawa Allah subhanahu wataala ya samu koyi da su Allah subhanahu wataala ya kara mana son su da imani da su Allah ta'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira a kira sallah mahaifin shi da rishin lafiya kamar yadda rana ya ce muka faɗi cewa yana zama nan wurin baban shi ne yana nan babban likita nan wannan kamar hali yana kiya kuma jibi za a mai aiki ko kuma akwai buƙatar taimako matsala ce ta hitsari akwai buƙatar taimako shine aka ce a buɗa gidauniya ta neman taimako a taimaka mashi da wanda Allah ta'ala ya sani abinda zai taimaka wa ya taimaka saboda haka masu neman taimako sai kwaɗan kewaya cikin mutane ko neman mai taimako Allah ya saka da alkhairi
ita malam mutum mutum na ko mutum na ijira da iyalin shi wajen yin sallah
jira wai ko mutum yana jirawa da iyalin shi sallah ba a jira da iyali sai dai ta koma baya kai kana gaba ba a yin kawada da kawada da mace a wurin sallah sai dai namiji da namiji mace da mace wadda ka za ku yin sallah bayan ka take koma ba wai tare da kai ba sallah za a kowa sallah ce saboda haka kenan baya take koma shine abinda addini ya karanta na'am
ita ma da ko wajibi ne idan mutum zai gaisa da mahaifinsa sai ya duka
wani kuma wajibi ne yin mutum za a gaisa da mahaifin sai ya duka a'a wanda ake so girmamawa tana nan cikin zuciya da kuma aiki da ladabi da biyayya amma dukawa ba addini ba ce al'ada ce na'am
sai addu'a roƙon addu'a ga wanda yake neman aure da masu neman lafiya da
akwai wani bawa Allah da yake abin nan tambaya bambancin wa'alanna lahul hadida da kuma wa'anzalna hadida fi ba sun shadidun da babu wani alaka tsakanin su sai annabi dawuda ne yake cewa alanna lahul hadida nan kuma Allah bayani yake wa'anzalna hadida mun saukar da kai fi ba sun shadidun akwai tsanani a cikin shi mai yaki mai tsanani a cikin shi wa manafi'un linnas can annabi dawuda ake magana Allah ya tausasa mu shi nan kuma kuma Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe muku shi yasa Allah ya ce fa antum shakiru kuma ai kuna sarrafa karfi yanda kuke so ko kawo ku yi abubuwan da kuke so na biyan bukatun ku kuna gode ma Allah akan wannan to ku gode ma Allah domin nema ce ta Allah kenan can annabi dawuda ne nan kuma al'umma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya mun su ma ya saukan musu da karhi suna amfani da shi na'am waɗanda suke bara addu'o'i daban-daban Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatunsu akwai kuma a garinmu na maraɗe na bukatun addu'a saboda harakoki sun tsaya cik kaya na nan bakin iyaka ba su shigowa gari abubuwa sun yi tauri muna fata Allah subhanahu wataala ya kawo karshen wannan wahala Allah subhanahu wataala ya sa duk motocin da aka tsari ba su shigowa gari a su shigo gari domin amfanin al'umma amfanin yan kasuwa da amfanin talakawa Allah subhanahu wataala wannan matsala Allah ya kawo mana karshen ta mutane da yawa kwana da kwanaki sun tsaya cik abinda za su ci da iyalin su ma babu saboda kayan su na ta ba su shigowa to muna fata Allah subhanahu wataala ya daidaita wannan matsala kawo karshen ta Allah ya sa gwamnati ta dibi talakawa da idan rahama a sako ma mutane iyaka a sako ma mutane hanya kaya su shigo domin amfanin kowa da kowa Allah ka amsa mana ya Allah mu tashi tsaye mu ta addu'a garin nan namu ne garin mu ne kuma dole mu kishin garin mu dole kuma mu yi mai fatan alkhairi mai mai addu'a mai kyau domin da alkhairin da za ya shigowa amfanin mu ne ni sharrin da za ya samu mu kuma mu za ya samu ba wani ba to saboda dole sai mun tashi tsaye tsayin daka mu nuna ma Allah subhanahu wataala muna son garin mu ko muna son ci gaban garin mu muna son alkhairin garin mu ba mu son ci baya ba mu son sharri ya faɗo garin nan namu to da haka da abin da ya tsaya Allah subhanahu wataala shi ya kawo jarrabawa kuma muna fata Allah ta'ala ya shiga cikin lamarin ya kawo karshen wahala Allah subhanahu wataala ka dage mana wannan tsanani da wannan wuya da muke ciki Allah Allah ka jiro ko maka tausaya mana ya Allah Allah ka kawo karshen wannan wahala da muke ciki Allah dukkan matsalolin mu ma gaba da Allah ka yayi mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen su ya Allah babu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da rishi Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu arziki da wadata wadata Allah ka raba mu da sharri ka gama mu da alkhairi ya Allah Allah ka hada mu da albarka ya Allah Allah ka kawo mu garin nan namu ci gaba ya Allah Allah ka kawo mai haɓaka ya Allah Allah ka sa tattalin arzikin garin nan namu ya ƙara haɓaka ya Allah ya ƙara hawa ya ƙara ci gaba ya Allah da tattalin ƙasar mu ba gaba da ya Allah Allah ƴan ƙasar mu Allah ka ba su arziki da wadata Allah ka raba su da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba su karshen duk wata wahala ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah shugabannin mu Allah ka ƙara gyara mana su ya ya Allah Allah ka kare daidaita su ya Allah Allah ka sa duk abin da za su yi za su yi ne domin amfanin talaka ya Allah duk abin da za su yi dan su cuta mana ya Allah kar ka bari su ya Allah duk abin da za su yi dan ya amfani mu Allah ka bar su yi shi ya Allah duk abin da zai zama kunci gare mu ya Allah kada ka bar shugabannin mu su yi shi ya Allah duk abin da zai zama walwala gare mu da farin ciki da jin daɗi Allah ka bar su yi shi ya Allah Allah ka kare su daga duk wani sharri da ake kulla musu ya Allah da duk wani makirci da ake musu ya Allah da duk wani kaidi ya Allah ya mai an tsaron mu da inda suke Allah ka kare su ya Allah Allah ka kare su daga harara ƴan ta'adda da ƴan bindiga ya Allah da mu da su duka Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka shirya da ƴaƴan mu ya Allah mazan su da matan su ya Allah manyan su da kananan su ya Allah Allah ka hada su da tarbiyya kyakkyawa ya Allah Allah ka ba su ilimin da zai kawo mu addinin mu da al'umman mu da kasan mu ci gaba ya Allah Allah ka sa ƴan kasan nan tamu zaman tutun ta madaurin ki da ya Allah Allah mu samu rungumi juna ya Allah Allah ka samu so juna mu ya Allah Allah ka haɗe mana kanmu ya Allah Allah ka raba mu da rabo ka ya Allah ka raba mu da bakin ciki da keta ya Allah Allah ka samu so junan mu ya Allah Allah ka samu zamanto al'umma guda kasa ɗaya ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka kara mu musulunci daukaka ya Allah Allah ka raba mu da jahilci ka raba mu da kafirci ka raba mu da shirka ka raba mu da munafici ka raba mu da zalunci ya Allah Allah ka dauke mu da zalunci ya Allah Allah ka raba mu da zalunci ya Allah Allah ka raba mu da kama karya ya Allah Allah ka raba mu da babake ne ya Allah Allah duk abin da ba daidai ba ya Allah ka raba mu da shi ya Allah duk daidai kuma Allah ka gama mu da shi ya Allah ali ibrahim innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Lafiya.